الحمد لله الصادق في وعده أحمده سبحانه على ما قدر وقضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عهد إلينا ألا نعبد إلا إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأواه خصه الله بأفضل سلام وأزكاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سيماهم في وجوههم والجباه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم نلقاه أما بعد فإن من الكلمات التي جاء النصوص بتفضيلها وبيان عظم شأنها الحوقلة وهي قول لا حول ولا قوة إلا بالله وهي كلمة اسلام واستسلام وتفويض وتبرؤ من الحول والقوة إلا بالله وأن العبد لا يملك من أمره شيئا وليس له حيلة في دفع شر ولا قوة في جلب خير إلا بإرادته سبحانه فلا تحول للعبد من حال إلى حال إلا بالله من وهن إلى قوة ومن ظل إلى عز ومن ضيق إلى مخرج ومن بلاء إلى عافية ومن نقصان إلى كمال وزيادة إلا بالله ولا قوة للعبد على القيام بشأن من شؤون حياته أو تحقيق هدف من أهدافه إلا بالله العظيم فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن له الخلق والأمر وله الملك والحمد وله الدنيا والآخرة وله النعمة والفضل وله الثناء الحسن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم إخوة الإيمان فينبغي للمسلم أن يستكثر من قولها ويعمر أوقاته بكثرة تردادها عن علم وفهم وإدراك لمدلولها وأنها كلمة إخلاص واستسلام واستعانة بالله ولله وأنها تتضمن التوكل والافتقار إلى الله تعالى ففي الحديث إذا قال العبد لا حول ولا قوة إلا بالله قال الله أسلم عبدي واستسلم رواه الحاكم وعند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة والكنز مال مجتمع لا يحتاج إلى جمع إخوة الإيمان فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الكلمة المباركة من أبواب الجنة وأنها من كنز تحت العرش وأنها غراس الجنة وأنها من الباقيات الصالحات وروى الترمذي والحاكم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر صححه الألباني أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم وللمسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم
lallai godiya ta tabbata ga Allah wanda yake shine mai gaskiya a cikin dukkan abin da ya alkawarta ina gode ma Allah akan dukkan abin da ya kaddara kuma ya zartar ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya shine dai wanda ya dauki alkawari da mu ƴaƴan Adamu akan zamu bauta masa shi kadai ba za mu shirka da shi ba ina shaida lalle annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah ne ko manzansa ne shi ne mafi ƙololuwa gurin mai da al'amarinsa ga Allah. Allah ya keɓance shi da mafi falalan sallama da mafi tsarkin salati, tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sauran sahabbansa wanda yake alamunsu ana gani a cikin fuskokinsu da ainihin wato goshinansu. Kuma Allah ya sallama da tsira ga waɗanda suka bi tafarkinsu har ya zuwa lokacin da za mu sadu da Allah subhanahu wa ta'ala. ‘Ya'yan ƙwana musulmi, wannan kutuba tamu a yau mana 21 ga watan biyu shekara ta 2020 daidai, wanda ya daidai da kidayen 26 ga watan jimadil akhirah hijira na da shekara 1440 daidai za ta jawo hankali ne akan kalma daga cikin kalmomin addinin musulunci wata kalma wacce take burge Allah take kuma nuna mai da al'amari ga Allah wacce Allah subhanahu wata'ala ya nuna darajanta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya nuna fifikonta kuma ya ɗaukaka darajanta ita ce kalimatu la haula wala quwwata illa billah kalmar la haula wala quwwata illa billah kalma ce wacce take nuni akan miƙa wuya ga Allah wacce take nuni akan sallamawa ga Allah tana nuni akan cewa bawa ya wofinta daga dukkan wani tsimi da dabara ya kubuta daga dukkan wani ƙarfi ya mai da ita zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kalmar la haula wa laƙuwata illa billah tana nuni akan bawa bai mallaki komi ba cikin al'amuransa na sarari da na ɓoye, tana nuni akan cewa bawa yana gazga da cewa ba shi da wani tsimi da zai tunkuɗe makansa wani sharri, ba shi da wani ƙarfi da zai jawo makansa wani alkhairi. duka waɗannan al'amura sun tattaru ne a cikin nufatan Allah subhanahu wa ta'ala. Tana nuni a kan bawa yana sane da cewa babu yadda za a yi ya tashi daga wani hali zuwa ga wani hali, face sai dai idan Allah ne ya tallafa masa. Bawa ya sakankance cewa ba zai iya tashi daga ƙasƙanci da walaƙanci zuwa ga ya samu ƙarfi ba sai idan Allah ne ya tallafa masa. bawa ya yadda cewa ba zai tashi daga kaskanci ba zuwa ga ɗaukaka sai idan Allah ne ya tallafa masa bawa ya yadda cewa babu yadda za a iya fita daga cikin kunci ya koma zuwa ga mafita mai kyau sai idan Allah ne ya tallafa masa bawa ya sakankance cewa babu yadda za a iya kubuta daga bala'i ko wata fitina ya samu lafiya ya waraka daga waɗannan fitintunu da tashe-tashen hankula da abubuwa da ke damunsa a cikin zuciyarsa ko a gangan jikinsa ya tabbatar da cewa sai dai idan Allah subhanahu wata'ala ne ya tallafa masa kuma tana nufin cewa bawa ya sakankance cewa dukkan wani al'amari daga cikin al'amuransa babu yadda za a yi ya miƙe ya iya aiwatar da su sai idan Allah ne ya tallafa masa ya miƙe aiwatar da su babu yadda za a yi kuma ya ci nasara cikin abin da ya aiwatar sai idan Allah ne ya mishi gamdakata tana nufin fa cewa ne bawa ya yadda cewa masha Allahu kana duk abin da Allah ya nufata ya ga dama shi ke faruwa wa malami sha'alam ya kun dukkan abin da Allah bai ga daman faruwansa ba babu kofa cikin kofofi da zai faru wannan kalma tana nuni akan cewa fa ga baki ɗaya halitta da jujjuya al'amura da mulki da godiya duk ga baki ɗaya na Allah ne subhanahu wata'ala babu wanda ke da hannu a cikinsu kamar yadda ka san babu hannun kowa a cikin mulki a cikin halitta to haka nan babu hannun kowa a cikin al'amura yadda Allah ke jujjuya su haka nan babu hannun kowa a cikin mulki haka nan babu hannun kowa a cikin godiya duka waɗannan abubuwa na Allah ne shi kaɗai ba shi da abokin tarayya haka nan kuma duniya ga baki ɗaya tasa ce haka nan lahira ma tasa ce ni'imomi ga baki ɗaya nasa ne haka nan falala da kyawawan yabo duk ga baki ɗayansu na Allah ne subhanahu wa ta'ala. Har a cikin Alƙur'ani mai girma Allah yana cewa, Inna ma amuru idza arada shay'an yadda al'amarin Allah yake shine idan Allah ya nufaci wani abu abinda kawai Allah ke ce masa kun zamu fa yakunu sai abin ya ta zamowa gwargwadon abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya nufata cewa ya zamo da hakan yana nuna maka cewa ashe duk al'amuran na Allah ne tun daga halittan in ya ga dama ya halitta zai ce ne zamo shi kenan sai ta zamowa ya ta zamo ya ishe ka misali kaga yadda Allah subhanahu wata'ala yake halittan bayi kaga Hassan da Usaina sun fito cikin su daya amma yanayin shaf din Hassana ko Usaina ba daidai ke da yanayin shaf din Hassan ba kuma a ciki ɗaya suka zauna kuma ruwa ɗaya ya haifar da su to ai wannan an riga an ce mata ne ke jinsin mace kun ke zamo iri kaza sai ta zamowa jinsin namiji kun zamo iri kaza sai ta zamowa ba ka jin ana bubbuge-bubbuge a cikin cikin mace ana kera halittar mace ko ana kera halittar namiji ba komi hakanan za ka kawai 'ya'ya mata suna ta fitowa da yanayi iri ɗaya 'ya'ya maza na fitowa da yanayi iri ɗaya hakanan allah subhanahu wata'ala ya ce kun sai ka ga larabawa suna fitowa da wani yanayi iri na daban turawa da wani yanayi irin na daban bakakan fata da yanayi iri na daban gashin su iri daya komi na su iri daya duk ina aka samu wannan ai an ce musu ne kun shikenan ga sunan suna ta zamowa da izinin Allah subhanahu wataala a wata aya Allah yana cewa ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin babu wata fatahi da Allah zai ma mutane fala mumsika da haka da haka babu wanda ya isa rike wannan fatahi duk wani fatahi da wani haskakawa da Allah ya mu al'umma ya ga dama ya ba su arziki ya ga dama ya yaye musu bala'i da fitina da tashe-tashen hankula ya ga dama ya sanya wani shine shugaba ya ga dama ya sanya wani shine mai arziki ya ga dama ya sanya wance ta aure ya ga dama ya sanya wani ya mutu ya ga dama ya sanya wani ya rayu duk dai abin da Allah subhanahu wataala ya ga dama na rahama to falamun suka lahu babu wanda ya isa ya riƙe ce hakan nan ba zai faru ba wa ma yumsik duk kuma abin da Allah ya riƙe ya ce ba zai faru ba to fala mursala lahu min ba'dihi babu wanda isa ya saki abin ya ce abin ya faru idan Allah ya riƙe taskan yaya duk da yadda kake ganin yaya ɗin nan farashin su ya sako ana yin aure yau zuwa baɗuwar haka yaro ya shi yayi wata biyu a duniya zuwa wata uku ga sunan har yayan ma waɗansu suna ganin sun musu yawa to duk da yadda kake ganin farashin 'ya'yan nan ya sako idan Allah subhanahu wata'ala ya ga dama ya rika taskan 'ya'yan nan bai ba wani ba a faɗin duniya babu wani wanda ya sai kwato taskan nan ya bashi babu wani ko a cikin mala'iku ko a cikin annabawa ballantana wani waliyi ballantana wani malami ballantana waɗansu bokaye ko 'yan bori ko 'yan dabo da 'yan sihiri in dai Allah ya rike taskan 'ya'ya to wallahi sai dai kai haƙuri babu wanda ya sai baka hakanan idan ya rike taskan dukiya ana ji ana gani ga kada manya-manyan mutane a tare da kai masu arziki da dama daga cikin mutane sun yi arziki ta karkashin yayyinka da iyayenka amma kai kana na silifas ɗin da za ka sa ya gagare ka silifas ɗin da za ka sa sai dai ka ɗauko wancan kafan da wani tsohon silifas da aka yi a bola ka ɗauko shi ka haɗa ka ga mutum yana tafiya da shi kuma ga shi yana da masu arziki to Allah ya riga rike mishi arzikin bai ce yayi ba da haka babu yanda za a yi to haka al'amuran ga baki ɗaya suke wa huwa al-azizul hakim Allah shine mabuwayi mai hikima da haka ya ƴan uwa idan mun fahimci wannan ma'ana na kalmar la haula wala quwwata illa billah to ya kamaci kowane musulmi ya yawaita faɗin kalmar la haula wala quwwata illa billah ya rayar da lokutan shi da nanata ta da yawan maimaita ta duk yadda ka samu kanka la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya ce ku yawaita fadin la haula wala quwwata illa billah saboda ita taska ce daga cikin taskokin gidan aljanna dan haka ko kana tafiya a hanya la haula wala quwwata illa billah ko kana kwance akan gadanka la haula wala quwwata illa billah ko kana zaune ne zama na zikiri ne yau da kullun kana zaune ka keɓe kanka kana ambatan Allah to la haula wala quwwata illa billah tarkana natuwa a cikin wato wato wato zamanka da ibadunka kuma abin da ya kamata mu fahimta da kyau shine ita fa wannan kalma a jumlace wato abin da take dauke da shi abubuwa ne sama da guda goma na farko dai kalma ce ta sallamawa ga Allah duk wanda ya nana ta la haula wala quwwata illa billah to yana nuna ma Allah ne ya Allah gashi na riga na sallama maka na riga na sallama maka na yadda cewa abin da ka tabbatar ya tabbata abin da ka kore ya koru abin da ka nufata ya faru kana sallamawa ne ga Allah subhanahu wataala kuma kalma ce wacce take nuni akan miƙa wuya kuma ga Allah cewa ya Allah duk abin nan da ka farar da shi ka nufaci faruwan shi to ya Allah ne kuma ba zan yi fushi da abin da ka nufata kuma ka kaddara faruwansa ba da haka wannan kalma ce da ke nuni akan bawa kuma ya miƙa wuya ga Allah baya ga sallamawan da ya ma Allah subhanahu wata'ala kalma ce wacce take nuni akan bawa ya taru ga baki ɗaya ya maida al'amarin shi ga Allah bi ma'ana duk abin da ya tasa a gaba shi daga Allah ne yake neman ya tsatso shi baya nema daga wani daga cikin halittu ko a cikin mutane ko a cikin aljannu bai neman komi daga kowa yana nema ne ga wanda ya mallaki komi ya mallaki kowa shine Allah subhanahu wata'ala kalma ce wacce take nuni akan kubuta daga dukkan wani wayau ko wata dabara ka mai da ita duk baki ɗaya ka tattara ta ga Allah subhanahu wata'ala kalma ce wacce take nuni akan matuƙa ƙwarewa matuƙa wurin neman taimakon Allah cikan dukkan al'amuran da mutum ya sanya a gabansa kalma ce wacce take nuni akan tawakkali da dogaro akan Allah subhanahu wata'ala hakanan kalma ce wacce take nuni akan kololuwan talaucin bawa zuwa ga Allah kana nuna ma Allah ya Allah ni fa matsalincin matalauci ne ban da komi ban da kuma kowa ni kai kadai ne nawa ya Allah hakanan kalma ce ta neman falalan Allah da arzikinsa da budinsa da rufin asirinsa yayin da mutum yake nanata ta to tana jawo mishi arzukoka daga Allah subhanahu wataala tana jawo mishi ni'imoma daga Allah subhanahu wataala kai kalma ce fa wacce take ga wanda ke nanata ta to tana gayyato mishi gidan aljanna domin kamar yadda muka kawo a cikin wancan hadisi manzon Allah sallallahu ya ce taska ce daga cikin taskokin gidan aljanna dan haka wanda ke yawan nanata la haula wala quwwata illa billah to lalle wannan yana ƙara gatta gidan aljannansa yana ƙara yawaita gidan aljannansa kuma gidan aljanna idan ka mallaki gidaje dubu ka ƙara dubu ka ƙara dubu ka ƙara dubu ba za su kosar da kai ba don a duniya ma kenan gantalalliya muna ganin mutanen da suna da gidaje dubu waɗansu gidaje dubu biyu waɗansu gidaje dubu uku kuma har gobe ma suna neman ƙarin gidaje a rayuwar duniya wani yana da estate a nigeria yana da shi a dubai yana da shi a ingila yana da shi a saudi arabia yana da shi a kaza gobe ma in ya samu wani estate ɗin zai ƙara mallaka to ballantana a gidan aljanna da haka ya allah cikin falalanka muna neman ka sada mu da aljanna kalma ce wacce take nuni zuwa ga kusancin bawa zuwa ga Allah duk kuma wanda ya kusanta zuwa ga Allah to ba fushi da firgici ba shi da tsoro domin idan kana kusa da Allah to kyal duk wani masharanci ka sha gaban shi in dai kana kusa da Allah shi kuma masharanci yana kusa da shaidan to kaga babu yanda za a yi da wanda ke rundunan Allah da wanda ke rundunan shaidan a ce wanda ke rundunan shaidan ya rinjaye ka da haka kalma ce wacce take nuni akan kusanci zuwa ga Allah kuma kalma ce wacce take nuni akan gafaran zunubai da haka waɗannan abubuwa da waɗansu su ma shine a takeici abin da kalmar la haula wala quwwata illa billahi take faɗi da haka ya kamata ga duk wani bawa kamar yadda muka ce ta nanata ta duk inda ya samu kansa ya nanata la haula wala quwwata illa billah za ta taimake shi akan dukkan wani masharranci za ta taimake shi akan dukkan wani maƙiyi za ta taimake shi akan dukkan wani bala'i da tashin hankali da fitina za ta taimake shi akan dukkan wani talauci da rashi da kakanikayi za ta taimake shi akan rashin tarbiyyar 'ya'ya ko na iyali za ta taimake shi akan dukkan abin da ya dame shi cikin damuwoyi na rayuwar duniya da firgice-firgicenta da tashe-tashen hankulanta da kuma ainihin ƙiƙiƙaƙa na rayuwar duniya kuma za ta kusantar da shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala amma dai abin da ake so da kai ka rika faɗinta kana mai sane da abin da take nufi kana mai sane da saƙonnin da ke ƙarƙashinta kana fahimtar ababen da ta ƙunsa kuma ka gane idan aka faɗi la'ida la haula wala quwwata illa billah to ga abin da ake nufi irin abubuwan da muka shimfiɗa da su a farko har a cikin hadisi manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wa sallama idan bawa ya ce la haula wa la quwwata illa billah Allah subhanahu wata'ala zai ce aslama abdi wastaslam bawa na ya miƙa mun wuya kuma ya maida al'amura gabaki ɗaya zuwa gare ni ya sallama ni idan bawa ya ce la haula wa la quwwata illa billah matukar da ya faɗe ta ya san ma'ananta ya hankalci sakon da ke karkashinta ya san inda ta nufata to idan bawa ya faɗi wannan Allah zai baka shaida lalle bawana ya musulunta musulunci na gaskiya kuma ya miƙa min wuya ya sallama mini da haka shi kuma Allah subhanahu wataala zai lamunce maka zai lamunce maka wahalhalu da tashi tashin hankulan da ke damunka da haka bayan Allah mu yawaita faɗin la haula wala quwwata illa billah ko dai mu faɗe ta a ita kaɗai ɗinta ko kuma mu haɗa ta da ƴan uwanta domin waɗansu hadisai sun zo da dama waɗanda suka haɗa su da waɗansu daga cikin ‘yan uwanta wanda yake duk ana kiransu albaƙiyatu salihat wato waɗansu abubuwa na ɗaukaka masu alkhairi masu albarka wanda Allah subhanahu wata'ala yake son su a cikin hadisi manzon Allah yana cewa ma alal ardi rajul babu wani mutum a ban ƙasa ya ƙulu wanda zai ce la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallahi walhamdulillahi wala haula wala quwwata illa billah wadannan kalmomin a hadan su babu wanda zai faɗi wannan illa kuffirat anhu dhunubuhu face sai Allah ya gafarta masa zunubansa gabaki daya walau kanat akthar min zabadil bahr kai koda ko zunuban nan nasu sun fi kumfan teku shi kuma Allah subhanahu wataala zai kankare mishi waɗannan zunubai da haka ya ƴan uwa ina fatan murkila haula wala quwwata illa billah mu hada ta da sauran ƴan uwanta لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله zamu ga abin da muke nema abubuwan nan da suka dame mu a wannan ƙasa ta mu ƙasa ce kikikaka an rasa gabas an yi yamma duk mai dabara yanzu dabaran shi ta ƙare mai wayan wayan shi ya ƙare mai basira basiran ta ƙare shugabannin nan abin nan ya fi ƙarfin su mu talaka wannan abin nan ya fi ƙarfin mu su karan kansu 'yan ta'addan nan abin ya fi ƙarfinsu a koɗansu 'yan ta'adda da aka taɓa zama aka yi musu nasiha suka ce su ma wallahi wannan fitina ta ishe su kuma su ne 'yan ta'adda su suka faro ta su suka ƙulla ta amma suka ce su ma wallahi yanzu suna neman sulhu ne abin nan yanzu ya fi ƙarfinsu fitina ce in ka fara ta baka san da za ta tsaya ba to da haka da waɗanda suka ƙulla ta a ƙullin farko da waɗanda suka rufa musu baya duk yanzu fitinan ta fi kowa ta sha ƙarfin kowa to mu tattara mu koma gaban Allah subhanahu wataala mu nemi taimakon Allah mu nana ta la haula wala quwwata illa billah in muka yi ma Allah da gaske Allah zai mana da gaske amma wannan hali da muke ciki to kar mu tsammanin akwai wani mutum ɗaya mutum ɗaya tak wai shine yake da kofan gyara wallahi ta fi karfin sa ko a ce wai shugaban ƙasa ya sauka wannan kofa ta fi ƙarfin shugaban ƙasa duk wani wanda zai hau shugabancin kasan to a gaya mana hanyar da zai biya gyara in ya san hanyar da za a bi a gyara bai zo yayi wannan gyaran ba a yanzu to duk jinin da aka zubar yana da alhaki a gaban Allah duk dukiyar da aka salwantar yana da alhaki a gaban Allah in dai ya san hanyar da za a bi a gyara da haka abinda muke fahimta wannan fitina ta riga ta faru dama wata ko fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa waɗansu sun zalunce mu sun zalunci kawunansu kai mu ne ma ai azzaliman ai kowa san irin zaluncin da yake tsakankanin shi da Allah wani zina yake yi wani luwadi yake yi wani shan jini yake yi wani sata yake yi wani zaluntan matansa yake yi wata matan da take zaluntan miji wani yana nan ya addabi dangi wani cin dukiyar marayu wani shaye-shaye kowa da irin bannan da yake yi ga Allah subhanahu wataala da aka an riga an fasa ta Allah idan muna neman mafita munana ta la haula wala quwwata illa billah sai Allah ya gafarta zunuban sai Allah ya kusance mu sai Allah ya isar mana daga dukkan sharri sai Allah ya natsar da mu ya kwantar da hankulan mu sai Allah ya daukake mana waɗannan bala'o'i da fitintunu da tashi tashin hankula da talauci da kakanikai da muke fama da ita a wannan ƙasa da haka muna fatan Allah subhanahu wataala ya azurta mu da yawaita faɗin la haula wala quwwata illa billah da sauran ƙofofi na ambatan Allah domin Allah ya yi mana waɗannan fitintunu ya ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya a ƙarshe kuma a ƙungiyar jama'atu izalatul bida ya kamata sunna kamar yadda muka sani ta ɗau anyan za ta gina university wata jami'a a jihar jigawa insha Allah ta'ala ana kiran wannan university assalam university assalam university bi ma'ana aljami'atu salam sunan university ɗin kenan akan wannan kungiyar izala ta dora ma a duk wani wanda yake da wani kujera a cikin kungiyar izala ko daga shugabanni ko shugabancin abin nan majalisar malamai ko kuma na 'yan agaji ko limamai ko ladanai duk wani wanda ke da ruwa da tsaki a cikin gudanar da addini na jagoranci to kungiyar izala ta dora mishi wani haraji da zai rika biya daga nan zuwa illa ma sha Allah wanda yake da wannan dukiya ake fata insha Allah ta'ala za mu yi makanmu kiyamun lele mu gina jami'a da izinin Allah. To a ƙarƙashin haka a ƙungiyar Izala ta nufaci cewa za ta yi wa'azin ƙasa a jihar Kaduna. Domin wannan kwanakin ana so ne a bi kusuroyin jihar Kaduna a wayar da kan al'umma a nuna musu muhimmancin wannan musamman dai shugabanni da suke jagorantar al'umma a cikin janibi na addini. To ƙungiyar Izala ta ce za ta yi wa'azi a Kaduna kuma wa'azin insha Allah ta'ala gobe-goben nan ne za a yi shi insha Allah ta'ala to abinda muke fata daga ƴan uwa shine a taya mu da addu'a ganin cewa wannan taro a yi shi lafiya a tashi lafiya mu taya da addu'a cewa Allah ya sanya wannan wa'azi ya zama mabudi na alkhairin kawar da dukkan wani shari da fitintunu da ke dinafas da zubar da jini da ake a jihar Kaduna mi addu'a duk sharrin da zai fuskanto wannan al'amari Allah ka tunkuɗe mana sannan kuma abu na biyu muna neman duk wanda ke da nayi to yayi abin da zai iya yi ya ba mu tallafi da gudunmuwan da za mu tarbi baƙi da shi dama mun san haka ka'idan take haƙƙinka ne ka tarbi baƙo aƙalla na kwana uku to su waɗannan baƙin da za mu tarba na yini ɗaya ne da rabi da haka mu ɗan tattaro abin da ya samu mu haɗa mu je mu ba su masauki mu ba su abinci insha Allah ta'ala duk wanda ya ciyar da wani bawa a cikin irin wannan ya ce da dukiyar shi fi sabilillah domin wannan wa'azi ne da fadakarwa da nasiha kuma duk wanda ke kan hanyar neman ilimi na kan hanyar aljanna sai ya koma gidansa da haka idan ka ciyar da wani bawa daga cikin bayan Allah ka ciyar da bawan da ke kan hanyar aljanna da haka insha Allah ta'ala idan zai shiga aljanna ba shi kadai zai shiga ba kai ma zaka bi shi ku shiga tare da haka muna roƙon ƴan uwa musulmi a masallatanmu na kam salawat a tattara gudunmuwa zuwa gobe in Allah ya kai mu da azhar da la'asar a kawo ma shugaba a nan majalisi ko ko mutum ya ba limamin su sai limamin ya kawo ma shugaba a nan majalisi in Allah subhanahu wataala ya kai mu gobe domin a tattara a kai musu wanda za a kama ainihin guraren da za a saukar da baki ga baki daya muna fatan Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah ka rufa mana asirin mu duniya da la'ira marasa lafiya daga cikin musulmi Allah ka ba mu lafiya masu lafiya kuma Allah ka kara mana lafiya Allah ka sa lafiya ta amfani mu duniya da lahira اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين والائمه المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ارفع عنا البلاء والوبا والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر كيد أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين اللهم إنا نجعلك في نحور الأعداء والأشرار والمفسدين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يوم يقوم الحساب هذا وصلى الله وبارك على النبي الكريم فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
تزكى وذكر اسم ربه فصلى حصبا تصلى نارا عاليا تسقى من عين آنية ليس له طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
kai daura aure